إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من الأمور المعروفة لدينا جميعا أهمية الماء وضرورته في حياة العالمين قاطبة من بشر ونبات ودواب وحشرات وحلم جرا فهو مادة الحياة ومطلب الكائنات ومادة, ومادة النظافة وإداد الطعام والعبادة وسائر الخدمات اليومية قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وقال عز من قائل في حديثه عن أهل الجنة وما أعد لهم من نعيم مقيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس الآيات ومن شدة حاجة الناس إلى الماء فإن أهل النار يطلبون أيضا يطلبون أيضا الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على العالمين قال الإمام القرطبي رحمه الله في الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل القربات وقد ذكر الله منته على الناس بالماء في قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقال في موضع آخر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون في آيات عديدة ومتشابهة في تأكيد هذا المعنى عباد الله ولأهمية الماء في الحياة جاءت السنة المطهرة بالدعوة إلى بذله للناس وتمكينهم من الحصول عليه وذكر فضل ذلك في عدة أحاديث ومن ذلك ما رواه أبو داود عن قتادة أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله قال الماء وفي رواية عن أنس أجاب بقوله حفر بئر وعن أبي سعيد مرفوعة أيما مسلم سقى مسلما من على ظمأ سقاه الله من الرحيق المكتوم رواه أبو داود أيضا وحديث البغي التي سقت الكلب فنالتها المغفرة عند الشيخين من حديث أبي هريرة وكذلك قصة بئر رؤمة التي اشتراها عثمان فمنح بها الجنة وإن البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل فما بالك أيها المسلم بمن حبسه دون الناس وأوقعهم في حرج وضيق شديد ومن فضل سقي الماء أنه يساعد على دفع المسائب وتحصيل المنافع وشفاء الأسقام فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن الحسين بن شقيق أنه سمع ابن المبارك وقد سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت, أطب وسألت الأطباء فلم أنتفع به قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فيه فاحفر لهم بئرا فإني أرجو أن ينبت هناك عين وتمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرئ ثم ذكر البيهقي حكاية قرحة أصابت شيخه أبا عبد الله الحاكم في وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي به قريبا من سنة فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس من التأمين فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة لأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لها قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين وكذلك فعل الحاكم فما مر عليه أسبوع حتى زال القره وبره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب عباد الله لا يخفى على أحد منا ما تعانيه بلادنا من قلة الماء الذي أصابنا بسبب الفساد الإداري وكثرة الثقوبات وقلة الطاقة الكهربائية والاهتباس الحراري وغياب الرقابة البيئية وتأخر موسم الربيع وسوء التعامل مع ثروات المطر والإسراف وأسوأ من ذلك كله بكفران الناس بالنعمة وغياب الشكر لله تعالى قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي قصة الرجلين من سورة الكهف قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ولأجل هذا الجفاف فقد تعطلت المصالح وانقلبت موازين العيش وخرج الرجال والنساء والولدان والمسنون يسعون في أرياف البلاد والمحلات السكنية بحثا عن قلة ماء تحتاج إليها الأسرة أو شربة ماء تروي عطشهم أيها المسلمون وكلما ذكر هذا الموضوع يذكر معه تاريخ بركة عين زبيدة وزبيدة هي زوج الرشيد التي قامت بتمويل مشروع الجبار لحفر كنوات مائية متصلة بمساقط المطر على طريق الحجيج وفي عرفة وسائر المشاعر وأنفقت في سبيل ذلك ما لا يوصف كثرة من الأموال وأخرج الخطيب في التاريخ عن ابن المبارك أنه قال رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك فقالت غفر لي في أول معلم مئول ضرب على طريق مكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ‘yan uwa musulmi masu albarka abu ne sananne gare mu gabaki ɗaya yadda wato ruwa yake da muhimmanci a rayuwar dukkanin halittu ba wai ɗan adam kaɗai ba da dabbobi da tsire-tsire da tsuntsaye da dukkanin wasu halittu da ke wannan duniya suna da bukata ta dole zuwa ga ruwa kamar dan adam yake da bukata zuwa ga ruwa don ibadarsa da abincinsa da sauran ayyuka na yau da kullun waɗanda aka saba yi duk abin da zai faru a rayuwar nan bai yiwuwa a wanzu ba tare da ruwa ba shi sa Allah yake cewa a cikin sautul anbiya kuma mun sanya rayuwar kowane abu ta zama tare da ruwa Allah ya ce shin ba za su yi imani ba haka nan a cikin sautul mu'minun Allah yake cewa yana faɗan bayani game da albarkar ruwa da yake saukarwa yace hakika mun saukar da ruwa daga sama wanda yake alissafe kuma muka ajiye shi a ƙarƙashin ƙasa kuma Allah ya ce inda mun so kuma za mu tafiyar da ruwan a neme shi a rasa haka nan a wani waje Allah yake bayani irin ni'imomin da yawa 'yan aljanna abu na farko da ya fara ambata shine cewa Allah yake cewa misalin aljannar da aka yi wa 'yan aljanna masu tsoron Allah alkawari shine bayanin cewa a cikinta akwai wasu koguna na ruwa wanda yake mai tsafta wanda bai lalace ba kamar ambaci wani kogi na zuma ko na madara ko na giya sai da aka fara ambatan kogin ruwa ɗan uwa masu albarka saboda tsananin buƙatar ɗan adam izuwa ga ruwa hata ƴan wuta wanda suke cikin azaba Allah ka tsare mu hatta su abinda suke fara neman agajinsa a cikin wannan tsananin azabar da suke shine su fara cigiya ina za su samu ruwa kamar da Allah ya faɗa cikin sutul arafi yake cewa kuma ƴan wuta za su kirayi 'yan aljanna suna cewa ku taimaka mana ku ɗan ziraro mana daga cikin ruwan nan da kuke sha mai albarka ko daga wani abu cikin abubuwan da Allah ya azurta ku da su 'yan aljanna su ce musu ba za mu ba ku domin Allah Ubangiji ya haramta waɗannan ababen arziki da alheri ga kafirai al-imamul qurtubi abu abdullah a cikin tafsirinsa da yake magana akan wannan aya yake cewa wannan aya dalili ce akan cewa shayar da wani dan uwanka ruwa yana daga cikin abubuwan ayyuka mafiya falala da alkhairi haka kuma zamu ga Allah yana bayyana mana ni'imar da yayi mana cikin suratul waqi'a da yake cewa shin ba za ku kalli ruwan da kuke sha ba shin ku ne kuka saukar da shi daga cikin giragizai ko mu muka saukar da shi Allah ya ce wallahi inda mun ga dama sai mu mai da shi can ƙasa ƙarƙashin ƙasa wuri mai zurfi wato mu sanya shi kuma ya zama ujajan ya zama mara daɗi mai ɗaci falaula tashkuru Allah ya ce ba za ku gode ba alherin da muka muku rona ya rike da daɗi kuna iya shan shi lahiya lau haka na a cikin sautin namli Allah yake cewa shi ne Ubangiji wanda ya sauka muku da ruwa daga cikin shi kuke samun abin da za ku sha kuma shi ne yake tsirar da ciyawa wadda kuke kiwon dabbobinku a kanta da dai ayoyi da yawa ire-iren waɗannan ga sunan baza-baza a cikin alkur'ani wanda suke bayani akan daraja da amfani da larurar buƙatuwar ɗan adam zuwa ga ruwa to haka ma muka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga hadisai da yawa sun zo don bayani akan falalar samar da ruwa ga mutane da shayar da su da zunubin wanda zai tare ruwa ya hana mutane samu a cikin sunan abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai sadu dan abi waqas ya zo ya tambaye shi yace ya manzon Allah wace sadaka ce tafi baka sha'awa nabi sallallahu alaihi wasallama yace sadakar ruwa a wata riwaya wadda take tana da matsala cikin isnadinta sai sa'adu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mahaifiyata ta mutu kuma ina sa ran da ba mutuwar fuji'a ta yi ba to da ta yi wasiya akan ayi mata wani aikin alkhairi me kake ganin ya kamata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka je ka tona rijiya da sunanta ya zama sadaqatul jariya gare ta haka kuma yabo a riwaya Anas dan Malik wadai ta tabbata har ila yau a cikin wani hadisi na Abu Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda Abu Sa'id ya ruwaito daga gare shi annabi yake cewa cikin abin da ya faɗa duk wani musulmi wanda ya kosar da wani musulmi dan uwansa ya shayar da shi ya raba shi da kishirwar da yake ji a nan duniya Allah zai shayar da shi daga wannan giya ta aljanna wadda take a barbamewa da Allah yake cewa yusqawna min rahiqin maktum hakanan in maka la hadisin wacce mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar da yake cikin sahih bukhari da muslim cewa wata mata cikin karuwai a zamanin banu isra'ila ta zo bakin rijiya ta ɗebi ruwa za ta tafi kenan bata samu guga ba sai ta ga wani kare yana ta numfashi sama sama kishruwa ya matsa mushi saboda aka ta sa gyalanta da takalminta ta zira a cikin rijiya ta dinga ɗebo ruwa tana bashi har sai da ya kushi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya bata aljanna a sanadiyar wannan ya gafata mata jiba irin sana'arta da mummunan aikinta kuma ba ta tuba ba kuma duba kaskancin dabba irin kare amma ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari sai na kuma ka kai musulmi musulmi wanda zaka ce wa dan uwanka musulmi hakanan ga kissar bi'ir ruma wannan rijiya wadda bukatuwar ruwa ya addabi musulmai a makka a madina afwan kuma mai rijiyan ya kasance mutum ne wanda shi kuma bai ga dacewa ba mutane ruwan su sha ba ana ta wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin shela yace waye zai sayi rijiyar ruma ni kuma na mishi alƙawarin Allah zai bashi aljanna sai na Usman ya ji labari ya debi kuɗi masu yawa ya sayi rijiyar nan ta zama ta dukkanin musulmi kowa na ɗiba ruwa a cikinta ya je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah bana nan ka bada sanarwa amma na ji labari kuma na aikata abin da kace shin wannan aikin zai amfane ne manzo Allah sai sai mai ce ka je an baka aljanna wannan duka yana nuna muhimmancin wato ayyuka na jin kai musamman game da shayar da ruwa haka nan nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai wasu mutane guda uku ranar alkiyama Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama Allah ba zai tsarkake su ba Allah kuma zai musu azaba mai radadi daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai mutumin da yake da ruwa ana tafiya akan hanya ya biya bukatarsa yana da ragowar ruwan amma ya kasa baiwa wani mai bukata ya sha ko ya alula wannan mutumin ranar alkiyama yana cikin azaba matsananciya ba ruwan Allah dashi to wannan kuma kenan fa ruwan nashi ne kuma akan hanya yake ya biya bukatarsa to ina kuma kake da manyan masu fada aji da ma'aikata da masu dukiya waɗanda suke hana talakawa da na ƙasa da su da masu ƙaramin ƙarfi suke ana su ɗiba ruwa inda suke da shi har ila yau ya daga cikin falalar shayar da mutane ruwa da saman musu da sauƙi akan wahalar ruwa shine idan kana da wata jarabawa ko wata musiba ko wani abu da ya gagare ka ko wani rashin lafiya da ya addabe ka ana yin tawassuli da aikin shayar da ruwa kuma a samu waraka al-imamu abubakar al-baihaqi ya ruwaito wani athari a cikin littafin shi mai suna shu'abul iman cewa malam abdullahi dan mubarak ɗaya daga cikin manyan malamai cikin atba'ut tabi'ina wannan malami yana zaune sai wani mutum ya zo ya tambaye shi ce algafata malam ina da wani maruru wani gyambo da ya fito muna akan gwiwata yau shekara bakwai ina ta magani babu irin maganin da ban yi ba babu irin likitan da ban gani ba babu irin shan maganin da ban yi ba amma har yanzu ciwo ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ina neman shawararka algafata malam sai wannan malami ya ce mishi ka je ka bincika a cikin garinku ko ƙauyukan da ke kewaye da ku ina ne ake fama da tsananin rashin ruwa ina ne babu rijiya ina ne mutane suke cikin damuwa yace ka je ka tona musu rijiya a wajen ina fatan da zaran idan ruwan nan ya bulbulo da ruwa kai kuma wannan marurin da ke gwiwaka zai bushe haka ko aka yi wannan mutumi ya je ya samu wani gari ya tona musu rijiya lokaci kankani sai ku ciwon shewarki to a wurin sai al-imamu bayhaqi yake cewa irin wannan ya faru da malamin mu Abu Abdullahi al-Hakimun Naisaburi ya littafin al-Musaddarak yace malamin mu ya gamu da wata jarabawa kuraje suka fito mai a fuskar shi suka masa cin zanzana kusan shekara guda yana fama da wannan kuraje sai ya roki wani malami abokinsa mai suna Abu Usman as-Sabuni yace Allah gafarta malam kana da majalisi da kake karatu kullum bayan sallar juma'a ina roƙon a taya ni da addu'a a cikin wannan majalisi wannan malami ya ba majalisinsa ya ba da labari cewa akwai abokina wani kaza yana fama da lura kaza ‘yan uwa a sa shi cikin addu'a ubangiji Allah ya ba shi lafiya aka mishi addu'a aka watsi da sati ya zagayo sai wata mata ta aiko da takarda rubutacciya daga cikin wanda suka halarci wannan majalisi take ba da ma wannan malami labari cewa na je gidana da daddare na tashi na cigaba da addu'a ina nema wa wannan malami Allah ya ba shi lafiya ta ce da na kwanta bacci sai na mafarki sai na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah yake ce muna a cikin mafarkin nan ku ce ma malam hakim na ce ya wadata musulmi da ruwa Allah zai ba shi lafiya da gari ya waye shine na kawo maka wannan takarda Allah shi gafarta malam Aisha da sakon zuwa gare shi haka ko aka yi aka ga mu hakim a lokacin Abu Abdullahi hakim yaje ya samu wato wani fili nashi ko gida ya sayar da shi ya amfani da kudin yaje ya biya ma'aikata suka haƙa rijiya suka tanaji wurin zuba ruwa yadda mutane za su samu lokaci guda cikin mako daya sai ciwon shewarki wannan duka misalai ne na abubuwan da ya tabbata a tarihance kuma za ka yi samun irin misalan da yawa a cikin labarin rayuwar mutane ‘yan wa masu albarka babu shakka abu ne da yake sananne gare mu gaba ɗaya cewa a wannan ƙasashe namu ko a wannan yanki namu na zariya da ma sauran ƙasashe a wannan yanki na arewacin najeriya ana fama da wata musiba ta matsanancin rashin ruwa ruwa ya gagari mutane ya zama wani abu mai tsananin tsada da wahalar samuwa rijiyoyi sun bushe rafuka da koguna sun kafe kowa ya shiga cikin damuwa daman magana wai na famfo na gwamnati ya zo to wannan wani magana ce ta zama tarihi abubuwan da suka ja samun irin wannan barna da musiba suna da yawa watakila na gabansu shine corruption alfasadul idani lalacewa tsarin aikin gwamnati da rashin kula da dokokin aiki tsakanin mu talakawa da ma'aikatan gidan ruwa da sauran hukumomi da masu faɗa aji har zuwa kan na sama kowa bai yin abin da ya kamata da can ana kawo ruwa wanda ya kamata kowa ya je biya kuɗin ruwa a gidan ruwa mutane ba za su biya ba su ma'aikatan gidan ruwan ba su so a je a biya ya shiga asusun gwamnati sun fi so ya shiga asusun in an kawo magunguna da sauran abubuwan da ya kamata a sa don a tace ruwan duk a neme su a rasa irin wannan corruption ya fi shekara ashirin zuwa talatin ana yin shi har ya kai mu ga wannan gwamnatin da ta wuce a jihar kaduna ta yi iyayen ta taga cewa ta samar da ruwa a garin amma bai gagara Allah shi ya san me ya faru can tsakaninsu isu isu hakanan da yawaita huda abinda ake ce ma bohol wanda a bisa doka da ƙa'ida ta masana bai kamata a ce bohol sun yawa a cikin gari yadda suke dinnan ba wanda suke tsotse ruwa na gama garin rijiyoyi sauraka masu bohol yanzu kamar sun yi itikari kenan sun kwace arzikin ruwa da ke tsakankanin mutane hakanan da ƙarancin wutar lantarki ko kuma rashin ta ma gabaki ɗaya wanda yanda akwai wutan wasu za su iya tada janareto za su iya tada wuta su ainihin ɗaga ruwa su tada shi a samu to babu wuta fetur kuma shi ma ya zama kamar ruwan zanzan hakanan kuma da abin da ake faɗa na global warming wato cewa duniya ta ɗumama to wannan wani abu ne masu kimiyya ne suke faɗin shi sannan kuma da rashin kula da tsabtace mahallinmu da rashin kula da yayi kamata mu gyara mahallinmu da ruwan da muke samu da abubuwa da iri daban-daban ga kuma jinkirin damuna da Allah ya jarabce mu da shi sannan kuma idan ruwan ya samu kamar ruwan sama ba ma alkinta shi ba ma kaddara cewa arziki ne da Allah ya bamu sai a bar shi ta gudu ya tafi ya watse a neme shi a rasa da kayi hanya ka kama hanyar kudancin Najeriya kana wuce lakwaja zaka tarar da mutane ba sa bari ruwan sama ya watse ba su tattara shi idan sun yi gidaje za su yi babbar rizabuwa su saka indararo wanda zai tara musu duka ruwan da ke sauka a gidajensu tsawon shekara saboda haka kafin damuna ta zagayo za su cigaba amfani da wannan mu kuma sai dai mu bar shi ya wuce ya bi kwata ya bi rafi har ma ya mana banna ban ba ma yin fasahar cewa bari mu taskace wannan ruwan mu shekara muna amfani da shi haka nan kuma wanda ma muke da shi din muna da barna da israfi akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake isnadin shi mai rauni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da wani cikin sahabbai ina jin Sa'du dan Abi Waqqas yana alula a bakin gulbi yana tabannan ruwa sai annabi ya ce mishi ma hakaza ya Sa'du tustakhdamu almiyahu ba haka ake amfani da ruwa ba yace ha manzo Allah ga nufa ga gulbi yace koda kana ina ne wato ganin ruwa mai yawa bai halasta mana mai barna ba to da anan garin da ana samun ruwa kusan ko ina lokacin wannan anguwar tana matsayin daji ma babu gidaje wanda duk ya santa ya san akwai famfuna a cikinta a wurin sneakers da cikin barewa wanda ma babu mutane amma akwai famfuna da, ruwa ballantana cikin anguwanni ballantana cikin garuruwa amma yanzu ko kana anguwa kaya ko kana kakiyayi ko kana shika babu ruwa inda ga kaga dan ballantana kuma wanda suke anguwanni da suke kan tudu da nisa saboda haka rashin alkinta ni'ima Allah da muka yi sai muka samu kanmu cikin jarabawa abinda kuma yafi wannan gabaki daya shine rashin godewa Allah ni'imar da Allah ya mana ta ruwa a lokacin da ruwan yake ba ma ganin shi a matsayin ni'ima saboda ba ma biyan abinda yake kanmu na godiya ga Allah da baka da, ayyukanmu da zukatanmu kamar da Allah madaukakin sarki yake nuna mana a cikin ayoyi da dama shine yana jarabtar mutane da dauke ni'imarsa idan ba su gode masa ba kamar da Allah yake bada labarin wata alƙarya wa daraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makari Allah yace na buga misali wata alƙarya wadda take cikin arziki da annashuwa arzikin tana zuwa mata ta ko ina sai suka kafirce wa ni'ima Allah Allah yace sai muka dandana musu azaba wato mai tsanani ta yunwa da tsoro saboda aikinsu kamar yadda muke gani a yau haka da Allah yake ba mu labarin wasu mutane a cikin suratul kafi da wanda yake mumini da wanda yake kafiri muminin ya shiga gonarsa ya ga arzikin Allah ya gode masa kafiri ya shiga gonarsa ya ga arziki sai ya dauka dabara shi yana cewa wannan gona tawa ba ta taba lalacewa ba ma uma azunnu an tabi da hadhihi abada uma azunnu sa'ata qa'ima Allah yake ba mu labarin cewa dan uwansa ya masa nasiha ya ce me yasa lokacin da ka shiga gonarka da kaga alheri da arziki da yabanya kace la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah da kake ganin kafi na arziki Allah in yaso yana iya juye arzikin ka dinnan zuwa tsiya da bala'i ya mai da su ba komai ba su wayi gari sun lalace sun bushe ko kuma ruwan da ke ciki ya wayi gari ya koma ƙasa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati alahu talaba zaka nema ka nema ka rasa kamar yadda muke neman ruwa mu rasa bayan kuma da gashi fi mutanawili aidina saboda haka wannan bushewar ƙasa da muke ciki da bushewar gari ya canza gaba ɗaya rayuwarmu ya samu cikin kunci da damuwa da yin da ka bi mutane ne maza da mata yara da manya da dattawa da masu shekaru kaɗan kowa da jarka da buta da, da, da bokiti ana neman ruwa ba dare ba rana mutane sun tafi neman ruwa ya zama shine kadai abin da ake nema a wannan rayuwa saboda haka wajibi ne a wannan zamani wanda yake da ƙarfin da zai ba da ruwa duk wanda yake da alhakin ya samu da mutane ruwa lokaci yayi da zai tashi ya aikinsu tun daga kan gwamnati tun daga kan gwamnati da hukumomin da suke da fada aji akan al'amarin ruwa da masu fada aji da masu arziki da masu wadata da waɗanda suke da yadda za su samu da mutane ruwa a kasuwanni ne a masallatai a duk inda mutane suke taruwa ba mutane dama su ɗebi ruwa don su sauƙi rayuwa annabi yana cewa a cikin hadisin tirmidhi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama Allah yace masu tausayi annabi yace masu tausayi Allah ya tausaya musu ku tausaya wa na ƙasa sai Allah ya tausaya muku saboda duk wanda yake da arzikin da zai ba mutane ruwa ya ji tsoron Allah ya ba su wanda yake da kuɗin da zai je ya gina rijiya yayi bohol a inda za a buƙaci ruwa yayi yasa a inda babu ruwa ya samo da al'umma annabi ruwa to ya taimaka ya musu wannan haka nan mu ma talakawa za mu iya yin aikin gayya mu haɗa kuɗaɗe mu haɗa dabaranmu don mu samu kan mafita saboda da hukuma da attajirai da 'yan siyasa da talakawa da kowa da kowa wannan aiki ne na duka shin za ka dinga zuwa kana siwa ne a waterboard kana zuwa da shi a motoci da tankuna ka jirge wasu tanki a unguwanni kana zuba wa mutane ko kuma ka zo kai musu rijiya ko kai musu yasa ko a ɗiba a kai ƙauyuka a ɗiba a kai masallatai kasuwanni makarantu wuraren taruwa da mutane suke duk wata rayuwarsu alhamdulillah idan ka bincika zaka tarar cewa akwai bincike da yawa da aka yi na ilimi akan wannan matsalolin amma matsalar mu a Najeriya shine ba aiki da bincike na ilimi su kansu academics din taurin kai da jafa'i ya musu yawa ba sa iya dauko binciken su samu wani wato mahada da za su gaya wa al'umma ga sakamakon bincikensu sai dai aji su kawai a cikin jami'o'i suna kura ita kuma gwamnati dama babu ruwanta ba ruwanta da mai suke yi suna can tana kallon su wasu murɗaɗɗun mutane masu tada ƙayar baya sau da haka ya kamata a fito da waɗannan bincike akan da suka shafi water resources hydrology water resources engineering a bincika yaya za a yi da wannan matsalar ta da mutane domin shekara da shekaru ta adabi mutane a rasa da za a yi da ita Allah ubangiji ya kyauta anan nake so in buga mana misalin wata mata a tarihin musulunci wata rubuta sunanta a cikin tarihin musulunci Allah ya wanzar da labarinta saboda irin wannan aiki da ta yi wannan mata ita ce Zubaida bintu Ja'far al-Hashimiyya Allah ya gafarta mata in ba na manta ba Zubaida ta rasu a shekara ta 216 bayan hijira a shekara ta 186 bayan hijira wannan mata ta tafi aikin haji matar halifa ce Harun rashid ta tafi aikin haji daga Bagadaza zuwa Makka tun akan hanya take lura da irin wahalar da mutane suke sha sannan kuma a zaman mina da ranar arfa da ranakun da ake yi na aikin haji ta ga irin wahalar da musulmai suke sha a lokacin ɗaya daga cikin sabubbar rasa rayuka alhazai shine karancin ruwa sau da aka ce tunanin ya za a yi ta samo da musulmi mafita sau da aka ta gayyaci injiniyoyi da masana da ma'aikata ta kashe miliyoyin kuɗaɗe na zinari da ba san iyakarsu ba sai da ta tabbata an jawo ruwa tun daga kan wani tudu da ke kusa da garin ɗa'if wanda ake ce mashi ainihin wato a wadi nu'man har zuwa arafa kusan kilomita hamsin ne a wancan zamanin da babu wani technology kawai an yi amfani da dabarar gangara ta ruwa ta kashe kuɗaɗe masu yawa kuma wannan aiki sai dai shekara sama da dubu da ɗari biyu ana cin muryarsa har yanzu akwai ragowar shi har yanzu da zamani ya kawo canji akwai ragowar ruwan kuma ana amfani da shi a wasu ƙauyuka aka ce da aka gama aikin aka kawo mata takaddu na bayanai na retirement na kudaden ana so a yi wato a yi financial report da ta anshi takaddun gaba ɗaya jakar takaddun ta wurga shi cikin rafi ta ce taraktul hisab liyaumil hisab ba na buƙatar wani lissafi na bari Allah ya lissafa mu to da ta rasu sai wancan babban malami da muke ambata Abdullahi dan Mubarak shi da kansa ya mafarkin ya ganta a cikin mafarkinsa yace na ga Zubaida a mafarki sai na tambaye ta nace me Allah yayi miki tace Allah ya gafarta mini sakamakon buga diga na farko da aka yi a hanya wannan aikin da shi Allah ya gafarta mu yace sai naga fuskar ta kuma da wani kuna sai na ce mata to wannan kunan kuma ina kika same shi sai take ba shi labari tace akwai wani babban dan bid'a shine Bishru al-Marisi wani takadari ne a cikin takadarai shi aka rufe a makabarta kusa da ita yace to mala'iku suna aiko mai da gundarin azaba to shine aka taho da wani sako na wuta shine tirin wuta ya sha fuskarta wannan duka labarai ne tabbatattu al-Imam al-Khadir al-Ghazali ya fitar da wannan a cikin tarihinsa saboda ka kira mu zuwa ga al'umma shine jama'a kowa ya tashi abin da zai iya dan ganin an samu da al'umma sauki akan wannan yanayi da muke ciki na kunci da bala'i da karancin ruwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اللهم اسق عبادك وبهائمك غيثا مريئا نافعا غير دار عاجلا غير آجل اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربنا إلى من تكلنا يا رب إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب يا رب فلا نبالي نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سقطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن الجوع والفقر ومن الكفر والنفاق ومن عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار